الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar sha hudu ga watan shida shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya za mu tashi darasi na uku a cikin littafin masailul jahiliyaci wanda za mu tashi a kan asalithatu matsala ta uku cikin matsaloli 128 da malam ya kawo na abubuwan da ake yi a zamanin jahiliya annabi alayhi salatu wassalam ya zo ya karantar da mutane aka daina waɗannan abubuwan to yanzu ba za a ce ko da kaga mutum ya yi wani abu daga cikin wannan ba za ka ce an dawo zamanin jahiliya ba zamanin jahiliya ya riga ya wuce amma za a iya samun jahiliya a tare da mutum ya aikata wani aikin da ba a samunsa sai a zamanin jahiliya ko wata jama'a ko wata kungiya ko wani gari ko wata ƙasa ko wani yanki amma duk duniya manzon Allah ya zo ya haska ta da hasken musulunci ko Allah ya koshi da hasken musulunci ya zo ya haskaka duniya baki daya da haka an fita daga wannan jahiliya gamammiya wacce ta shafi ko ina da kowane guri da kowace jama'a da kowane yanayi amma ayyukan jahiliya din za a iya samun su tare da wasu ɗaiɗaiku ko wasu jama'a ko ta kungiya ta zo ta dauki wata dabi'a daga cikin dabi'un da aka ja kunne cewa a daina ko a bari ko kada a yi ko bai dace ba ko aka yi tsawa ko aka ja kunne wani sai ya zama kunnensa bai jawo ba bai daina ba as-salisatu anna mukhalafata waliyil amri sabawa shugaba wa adamul inqiyad lahu da kuma rashin jawuwa zuwa ga umarninsa yi wa shugabanni tawaye da fito na fito da shugabanni da rena shugabanni da zagin shugabanni da kuma cin mutuncin shugabanni da ɓata sunan shugabanni a zamanin jahiliya fadilatu mai yin haka ma wani gwarzo ne wasan wata'atu lahu suna ga yin biyayya ga wani shugaba ko sauraron magana wani shugaba ma zullun wa mahanatu kaskanci ne da wulakanci ma ka tsaya wani yana baka umarni da haka kowa ta kansa yake a wargaje suke a tarwatsa suke ba sau da wani shugaba kwaya ɗaya da ya haɗa kansu da haka sun wa shugabanci tawaye ga shirka ga kuma rashin biyayya ga shugaba shi yasa lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo ba wanda zaka ce duk gabaki ɗaya laraba suna masa biyayya balle ka tinkare shi daga shugabannin kabilu sai shugabannin unguwanni sai kowace kabila da shugabanta kowane yanki da da nasu shugaban shi yasa fada yake yawa tashin hankali yake yawa rigima take yawa isa Allah ta'ala ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin in dinnan ana kiranta mukhaffafa min athqila wasmuha da miru kissa wa sha'an wal bayan ai wa innahu tabbas shi yasa ake sa lamul farqi bainan nafai wal isbat wa in kanu min qablu la wannan ce lamul farqi saboda in din nan kakka fassara ta da cewa inda kika ce haƙiƙa sun kasance a cikin bata bayyananne kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama haske yazo musulunci yazo sunna tazo alheri yazo zaman lafiya yazo alkhairi yazo aka samu haɗin kai san juna afuwa yafiya kirki zumunta haɗin kai san juna mutum zai ga ɗan uwansa ya ɗauki abin da ya mallaka duka ya bashi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mutum yana da mata biyu zai ce kai dan uwana har yanzu baka yi aure ba yace ba ku dan aure yace leko ina da mata biyu zabi ɗayan sake ta kai idda ka aure ta an kai wannan matsayin akarama kallah ba ka da jari eh to mu je in rufa rumfata biyu raba jari na biyu raba komai biyu ka daura biyar daura bi kana kasuwanci a gefen dama ina yi a gefen hagu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsi fa lakum haka sai da annabi alayhi salatu wassalam yau suka san kima shugabanci suka san kima biyayya fa khalafahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam don haka annabi alayhi salatu wassalam sai saba musu akan zama barkatai babu shugaba musulunci yazo da tsarin shugabanci yace ko ku uku za ku tafiya to ana da daya yadda an zo ba za a yi sabani ba sai a ce to me kake ta shi kuma ɗayan da aka nada ya dinga shawara da ku shugabanci da shawara kan an naɗa kai shugaba ba kuma sai ka ta cewa a yi a bari ba a sai ka ce mai kuke gani mu bi ta nan ko mu bi ta nan mu tsaya mu huta ko mu tsaya mu ci abinci mu sallah a can ko sai mun isa can kaka ce a can za mu sallah kowa ya tsaya a can to wannan sai ka zama dan dictator sai ga ana cewa a cire ka amma kana cewa to a ina ya kamata mu tsaya ne ya ina kuke gani ya kamata mu yi gaba ko mu tsaya anan shugaban tafiya kenan in ku uku ne to a nada ɗaya shugaba to daga uku kuma abin da ya sama abin da ya saba a ce biyu ba to biyu ai dama ba a yi da mutum biyu su tafiya ba saboda an samu saɓani ba rinjaye amma ku uku ne in biyu suka rinjaya to ɗayan dole ya haƙura amma ɗaya da ɗaya daru za a ita yi da ni ai nan ni ai nan to ina na ukun da zai ce to shikenan ina ga aina yasa aka ce tafiya kakkai tafiya kakkadai kakku tafiya ko biyu ku dinga tafiya daga uku zuwa sama irin tafiyar da kuma kaga tana da bambanci da ta yanzu mafi yawa zai tafiyar da da din a jaki ne ko a doki ko alfajari ko kuma a a rakumi yanzu ko kaga a mota ne mafi yawa inda tafiyar mutum ɗayan na a mota ma hatsari gare ta shi da ga mutum ya je hatsari sai a rasa inda za a samu wani bayani kuma akwai wanda za ka ga daga nan sai ya ɗauki mota ya tafi Legas shi kaɗai ko ya tafi abuja shi kaɗai ko ya tafi kaduna ko ya tafi sakwata ko maiduguri shi kaɗai a mota da wani abu ya faru shi kenan da kaga ashe musulunci da ya ce an rakibu shaiɗanu an rakiba ni shaiɗana ni wasalasu rakabu mai tafiya shi kadai kwallin kwaltallin tilo shi kadai shaɗan ne da komai zai iya faruwa in biyu ne ma shaɗanu ne su kai uku haka an so daga uku kuma sai a yi ta tafiya har kuma a cika bas shi ne ya ce to a tsarin shugabanci a zamanin jahiliya da yin shawara babu in an ce kai shugaba ne to sai abin da aka ga dama to shi sa aka daina bin shugabannin da Allah ta'ala ya ce wa amurhum shura bainahum a dinga tattaunawa ko a gidanka ko ‘ya'yanka ne kana shawara da su su ƙara haɓaka take yi ta ce kai zo ya kake gani ce ba bai sai abin da ka ce a a faɗin haka in ji tukuna to sai ka buɗe masa ƙwaƙwalwa amma kullum kiransa kake kana gaya ma kana gaya ma kana gaya ma kullum yana da nasa yana da nasa sai ya dinga fata Allah ya sa baba ya tafiya ni ne abin da nake so ko matanka ya kuke gani ne me za me za ji ne yanzu ce ai muna ga ai kaza a ku faɗi na ku in ji kwakwalwarsu tana aiki kenan amma an ka zama kai kawai sai dai wai kifa inda amurhi wa nahi kana wa gidanka tsarin aikin soja kawai obey before complain kawai kai biyayya baka da tambaya baka da me yasa akai kaza to wannan zai haifar da matsala shi yasa yace annabi alaihi salatu wasallam ya kawo tsarin shugabanci wanda da ba su da shi wa amarahum bis sabr ala jawrul wulati har ma ya lallashe mu cewa in muna da shugaba mai cin zali to mu yi haƙuri da shi ya gama cin jalinsa ya mutu shi Allah ka mana mai adalci na'am in ana da shugaba mai cin zali a yi haƙuri a yi ta addu'a sai ya tafi amma aka ce a fito a ture shi da ƙarfi to dama fa mai cin zali ne ga soja a karkashinsa ga 'yan sanda a karkashinsa ga ss a karkashinsa kurkuku na karkashinsa alkalai na karkashinsa kowa na karkashinsa sai ya ce aje a yaƙi to sai ka ga wannan ɗan abin da ya mana biyu uku wanda muka kasa haƙuri sai ka ga ya zo ya haifar da abin da ya fi shi shari shi ko musulunci abin da yake cewa alheri tsantsa ko alheri mafi rinjaye shi ake so a yi sharri tsantsa a guje shi sharri mafi rinjaye a guje shi to ina aka cewa wani abu wurin kauda shi zai haifar da abin da fi shar to sai a kyale shi ibnu qayyim yace kauda munkari hawa hudu ne akwai munkari da munkari in ka kauda munkari wani munkari ne zai zo wanda yafi shi girma to me hikimar a kauda karami babba ya maye gurbin sa na'am ba hikima sai a ba karamin saboda an tabbatar cewa in an hana wannan to wanda za a yi yafi shi girma to sai a yi haƙuri da wannan gashi ana kallonsa ana yi amma an taɓa shi sharri ne zai zo mafi girma to a kyale shi na biyu in an kau da shi ɗin shi sharrin wani sharri ne irinsa kuma zai zo ya maye gurbinsa a ci a to ai da wannan sharrin da wancan sharrin ya za yi to a nan muhallin ijtihadi yake sai malamai su duba da wancan sharrin da wannan sharrin da ake so a kawar da sharrin da zai maye gurbinsa wanne ya fi sai ijtihadi in an ga a bashi in an ga a kauda shi na uku inda sharrin za a kauda shi amma kuma sharri mafi karanta ne zai maye gurbin sa ba za a samu alheri tsantsa ba in an kauda wannan sharrin to anan gurin shi ma malamai suka ce to ai da ai da babban ai da baki kirin ƙara baki baki da zata zahamatul mafasidu qaddima akhaffaha wai zata zahamatul masalihu qaddima alaha idan abu biyu ya haɗu babba da ƙarami dukkan su sharri ne kuma dole sai an yi ɗaya to a yi ƙaramin idan alheri da alheri suka haɗu dukansu ba za su haɗu a yi su duka ba ko ba za a iya barin su duka ba sai dai a yi ɗaya to a ɗauki wanda ya fi alheri a wajen alheri biyu a ɗauki mafi alheri a wajen sharri biyu sai a ɗauki ƙaramin shi kuma shi kuma ca sai a ɗauki babban wannan sai a ɗauki ƙaramin to inda kuma za a kau da sharri alheri ya zo ya maye gurbinsa wannan ka an yi ittifaki cewa a kau da shi shi sa mala ya ce annabi alaihi salatu wasallam ya zo da haƙurtantar da mutane akan in an samu shugaba yana zaluntar mutane to a yi haƙuri da zaluncin nasa ta iya yiwa in na siyasa ne ta yinuwa ce ko ko kuma Allah ka wanda ya fi shi zalunci shi ma zalunce shi ya kau da shi ko ya mutu ma ko ya tafi ko ta yinuwarsa ta ƙare ko rayuwarsa ta ƙare shikenan sai kaga Allah ya kawo wani ya mai gurbinsa mai adalci wasabu wa ta'atu da kuma saurare wa amara bisambi wa ta'ati sannan annabi alayhi salatu wasallam ya ce idan shugaba yana magana mu ji sannan mu bi amma da sharadi in bai ce a saba Allah ba idan wani shugaba kawai saboda tsaban jin mulki sai ya ce ya dauke mana yau ba za a yi juma'a ba ko ba wani dalili sai mu ce a ai juma'a ba kai ka samu ba dama kafin ma haife ka ana juma'a za mu fita bi juma'a mu saboda la da'ata li makhluqin fi ma sayatul khaliq amma sai wani abu ya taso fitina ta taso ana rigima ana kashe-kashe aka ce to jama'a hakura da fita saboda tsaron lafiyar mutane sai mu hakura tunda ai ka je kai sallah kuma ka dawo babu rai ai ƙara kai sallah a gida oh yawa lahum wan nasiha sannan kuma wa amara bisami wa ta'ati lahum wan nasihati sannan aje ayi musu nasiha manzo Allah alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa an kuna da shugabanni ku dinga musu nasiha su kuma su dinga karɓar shawara to ya ake wa shugabanni nasiha shugaban za a yi masa nasiha zuwa za ka same shi kai da shi saboda yadda kake jin ka isa akan mumbari shi ma fa ya isa akan kujerar mulkinsa idan ka zo kai ma kace-kace shi ma sai ya ma kace-kace dama kuma ba mutumin kirki bane kai ma ko ba mutumin kirkin bane to yanzu wanda suka kewaye shi da wuya a samu na kirki 20 a cikin 100 dan mafi yawan wanda suke kewaye shugabanni ba mafi yawan su ne mutanen kirki ba to yanzu ka hau bari sai ka ce ya kai shugaban nan mai suna kaza kai kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kafin rana ta faɗi an kai maka kaset din amma ka ce ya kai shugaba mai adalci alama albarka Allah sa ka ƙara abin nan ya ƙara maka ba zai ji ba amma da ka ce mutumin banza ne kai baka da kirki ka cuci jama'a Allah ya tsine ma shikenan kafin rana ta faɗi ya ji to wani sai yana kusa sai ce ta amma dai mutum malamin nan gaskiya wato akwai reni abin nasa wallahi ai kai rena da ba an yi shugabanni irin ka wanda suka fi ma zalunci bai musu haka ba dan ya rena ka ai hakuri to ne ce ai hakuri kake da shi ne ce wallahi ai rena kai ne ce a ai dama fa dan adawa ne shi a ai ka amma dai Allah wani ma fashewa zai da kuka a gurin sai ga mulki sai kuma a harzika shi sai ce tuto dai kuma in aka haushi akwai matsala saboda watakila jama'a ba su fahimta ya ce a to ba yana da masallaci ba a ji a tambaya masallacin ma ba shi izini a gina ina takarda ina rate ina shin magurin asali a residential ne aka bai da shi commercial ko commercial aka bai da shi residential sannan yana biyan girawurar san ma akwai takarda ma ta gurin akwai ma permission na yin gini sai kawai kaga ana turo ma takarda daga kanubda daga kaza daga kaza daga kaza daga kawai wata bulldozer ta zo ta tsaya kofar masallacin kokar to kaga daga nan sai rigima ta barke to shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ce ka je ka same shi kai da shi same shi a daki kuma yadda ake mai wa'azi mai mulki wa'azi fa daban da wanda bashi da mulki malamai sun kasa mutane za musu wa'azi wajen kashi 18 akwai littafi da aka wallafa sunansa aqsamul mad'uin kashe-kashen wanda za wa wa'azi suka ce shi mai mulki tunda da yana jin mulki kuma mulki yana ziga mutum kujera tana ƙara kangama mutum yana da yadda kai ma kake jin karatu ya ziga ka to shi ma haka fa kujera ta ziga shi to in ka je sai ka fara cewa ai ranka ya dade ana kokari abubuwa fa suna kyau eh ai aikin da aka yi na guri kaza da na guri kaza mutane suna ta yabo kai abu fa suna tafiya amma abin da ya rage kawai sune akwai wasu abubuwa guda hudu ko biyar da an karasa su sai abin ya kyau nurin ala nurin sai ce a kara maka Allah bismillah zauna wannan ayi abu ne mai kyau bismillah abu ne da wani ya rage amma ka je ka ce kai tunda ka hau baka komai ba ka yi irin yadda mata suke ma mutane a gida ke muka faɗa da matarka ta ce wai kai tunda na auro ka me na taɓa gani tare da kai to sai ka harzuka biki ma ga komai ba tunda muka yi aure to tafi gidanku sai ta je gidansu ta tara baba ta ba tana gaya babanta haka to shi yasa sai ka yi shimfiɗa wacce zuciyar za ta ɗan samu ƴar ƙofa kalmar da ka faɗa ta shiga don ba haka ba kuwa wani da kaje sai a tashi da rigima saboda masu ziga ba wanda ake ziga a duniya irin mai mulki saboda haka shi yasa malam yace to annabi alayhi salatu wasallam ya zo da tsari na shugabanci ya kuma gaya mana yadda za a yi yace a kalimatu haqqin inda inda minbari alal minbari inda sultanin ja'ir in ka isa ka je gurin sa ka gaya mar wani zai zai zai hawo minbari ya cashe amma in ya ga gashi ga shugaban kuma sai ka ga zuciyarsa ta karaya ranka dade ba kai kai wa'azi ba jiya an kai dade ai ka san muka mun barin na idan mu rufe yake ba mu samu fike jawo shi yasa wato annabi alayhi salatu wasallam duk matsala da za a samu ya warware ta ya ba wa malamai haƙƙin su su je su faɗi gaskiya ya ba wa shugabanni haƙƙin su a gaya musu gaskiya kai da su don kai da shi ne ya san ba ba wanda zai zuga shi tunda kai ka zo ka faɗa masa kai da shi amma ka faɗa a wani guri wani ya ji wani dama shi so yake a zage shi ya ji sai ya ƙara ma biya a tisawa gidajen rediyo sai ya ta harzuka ya ta harzuka daga nan sai gaba ta kulli tsakanin kun ga annabi alaihi salatu wasallam ba tsoro bane da ya koya malamai cewa a je gaban shugabanni a dinga gaya musu gaskiya amma ishara da jan hankali wannan za a iya yi a ko'ina jama'a a ji tsoron Allah fa mutuwan nan fa tana tafe duk fa mai zalunci fa a duniya zai ƙara ganin zai fara ganin kofa biyu tun a duniya Allah yake turo mutum azaba a kanta da mai wulakanta iyayensa da mai zalunta jama'a don yana ciki sai ce kai ya kama sunanka a ce bai kama ba sai kaga ta yi mai zalunci kana zalunci kaga ba da kai yake ba ko kotu aka je sai a ce ina sunanka ya fito an yi amfani da wata kalma da kwada biyu wacce ta nuna kai da kai ake nufi shi ake kira ishara kawo mutum ishara mai hankali sai ya gani ma balu qaumin haka wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam yake me yasa mutane suke kaza me yi sai ya gyara wanda baya yi sai sai ya tsawata amma da zai ce kai sahabi wani me yasa kai kaza to shikenan wannan sunan nasu ya fito a hadisi har duniya ta tashi ba zai gogu ba amma ya ce me yasa ake yin kaza me yi sai ya ce na daina wanda baya sai ya ce to na ji an yi ishara da wuya ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi ya kama sunan wani sai dai ishara sai mutane su dauki ishara sai su je su ta aiki ne kaga ko kafiran maka ai mutum ɗaya aka kama sunan sa ragowar duk sai dai mai ta karanta sufofin su saboda yanzu irin Khalid bin Walid ya musulunta ƴan uwansa duka mafi yawa sun musulunta amma baban su ko bai musulunta ba ya mutu kafiri sai ya kirawo Abdullahi dan Mas'ud ya ce karanta min inda Allah ya magana babana alqur'ani sai karanta masa zarni wa man khalaqatu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sai kaga gumi yana yana tsatsafo masa lokacin da durra yar Abu Lahab ta musulunta sai mutane sai su zo gabanta suna karanta tabbar yada da naka ce a ici babanta ya mutu kafiri ita ko musulma ce bai kamata a gabanta sai ka dinga karanto gurin da zai zama kama akwai cin fuska gare ta ba duk waɗannan usulubi annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da ya shirya su yadda za a zauna tsakanin wani babansa yana can ɗansa yana nan wani ɗansa yana nan babansa yana can wani uba yana can wani wa na can wani ƙani na nan ta za a yi wannan mu'amalar wani ko yaƙi aka zo ya hangowansa ya yi kansa sai ya kauce wani guri ba ya san su gaba da gaba to wannan tsarin annabi alaihi salatu shi haɗa kan duniya ya kawo nasara aka zama ƴan uwan juna wa ghallaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kausasa fi zalika a cikin yin nasihar wa abada fihi wa ada ya bayyanar kuma ya ƙara nanatawa wa hazihi salasu waɗannan shawarwari guda uku hiya allati jama'a bainahuma shine ya hada tsakaninsu fi ma sahha anhu fi sahihi abinda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala inna Allah yarda lakum salasan Allah ya yarje muku abu uku yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya yadda ku bauta masa shi kadai kar ku hada shi da abokin tarayya wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kuma Allah ya yadda ku yi riko da igiyar Allah shine alqur'ani da musulunci kada ku rarrabu kada ku rarrabu kamar kuma an ce mana ku rarrabu ne yanzu Allah ce ake kada ku rarrabu mu kuma yanzu rarrabuwa ake ana ƙara rarrabuwa ita cikin rarrabuwar ma ita ma a cikin rarrabuwar sai kaga an sake rarrabuwa duk wata rabuwa to a cikin ta akwai wata rabuwar wala tafarraqu kakkurarrabu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum sannan ku dinga yin nasiha ga wanda yake shugabanta ku duk wanda yake shugaban ku ne sawa'un shugaba ne na gaba daya kamar shugaban kasa ko na jiha kamar gwamna ko na local government kamar chairman ko na ward kamar kansila ko ko mai unguwa ne ko dakaci ne ko hakimi ne ko sarki ne ko sarki ne gaba daya duk waɗannan kowanne akwai da ake masa nasiha ko shugaban kungiya ne ma kungiyar ku ce ta 'yan kasuwa ko kungiyar ku ce ta manoma ko ta makiyaya ko kungiyar ku ce ta malamai ko kuma limamin ku ne na masallaci yake tsawaita muku sallah in an tayi sai a samu masu hankali mutum uku su bi shi gida akara makalla wai shi tsawaita sallah da takaita sallah din nan wai me hukuncin su ne farilla ne a tsawaita din ko mustahabbi ne to sai ya ce a to bakwa sama tsawaita kenan sai eh gaskiya kam akwai tsofaffi akwai marasa lafiya akwai waɗanda suke da larura ce to ba komai za a takaita haga da aka kawo karan wani wani wani limami yana tsawaita sallah sai annabi sallallahu alaihi kira shi ya ce afattanun anta ya mu'az shi mu'azu bai ilimi ne lafiyayye ne matashi ne sai ja suratul baqara a sallar isha sai an je fansuna alal qawmil kafirina kuma matasa 'yan tabutu suna bayansa ba abin da ya shafe su sai an kai ƙarshe to sauran dattijai kuma ya suka ƙaurace wa masallacin wani ana tsakar sallah da ya ga har yanzu ba a je inda za a yi ruku'u ba sai kawai ya ce assalamu alaikum ya koma gefe ya karasa sallar sai ya tafiyarsa sai da aka yi sallama so suka ce ai gafata malam ai kana sallar nan wani kawai wai sai yanke ya ce a wannan ai munafiki ne ana sallar yanke ya je gajeriya shi ne je ga annabi alaihi salatu wassalam sai annabi ya ce a kira limamu ya ce a fatanun anta ya mu'az korar jama'a zaka dinga yi daga musulunci ko daga masallacinka kana tsawaita sallah kana damun su sai ce ka dinga karanta wa shamsi wal laili wat tini wad duha alam nashra irin wannan zaka dinga wa mutane dai da tsawaita musu fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wa zal-haja wa man salla li nafsihi falyadawwil ma sha'a in kai kadai za ka yi sallah kai bakara kai ali imran kai nisa kai kai tayi ma ba mai tsaye da kai amma da mamu a bayan ka to ka tausaya musu man salla bin nas falyukhaffif ayuha an-nas innakum munaffirun man salla bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wa zal-haja wa man salla li nafsihi falyadawwil ma sha'a akwai wanda shi ma ya makara sai zai cewa annabi alayhi salatu wasallam ka aga ana yin asuba ina makara limami muke da shi mai tsawaita sallah an ce sai aga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata rai yace a nemo limama shi ma ka lebo shi annabi ya ja masa kunni alayhi salatu wasallam ta ayyuhan nas innakum munafirun korar jama'a kuke yi jawo jama'a ke ba korar su ba man salla bina sallu khaffif yace yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru wa atalifu wala takhtalifu abu shidan nan idan ka cire su a cikin harkar wa'azi da karantawa da mu'amala ta gida ta kasuwa ta siyasa ta malanta ka cire shidan nan to abu ya baci yassiru wala tu'assir ku sauƙaƙa wa jama'a kada ku tsawwala musu kada ku matsa musu wa bashiru wala tunaffiru kuma ku dinga mutane bishara za a yafe ma mutum ya zo ya ce malam nayi zina nayi sata nayi kaza ka ce a'udhu billahi ba komai Allah zai yafe maka ka dai shirye tuba ko zuciyarka ka dai daina wa turudin tawbatin nadam kaka ce wai wai wai wai duka gare amma dai kai ba mutumin banza ne duk kai waɗannan laifuffuka kai tashi ka ba mutane guri to ka kore shi sai ka ce a ba komai ai yanzu zai kaji tuba ko kaji kayi nadama to ai ba komai zo shi Allah haka yake so kaga ka ka sauƙaƙa masa sai ce wa a talifu wala taktalifu ku haɗa kanku kada ku rarrabu don idan masu karantawa suka rarrabu to ma sauraron karatun su ma su ma rarrabuwa za su shike ne ga kowace jama'a da limaminta kowane guri da mutanensu shi yasa malai yace waɗannan abubuwan guda uku su ne annabi alaihi salatu wassalam yace Allah ya yadda ku bauta masa shi kadai ka kwada shi da abokin tarayya Allah ya yadda ku yi riko da igiyar Allah kada ku rarrabu Allah ya yadda in kun ga shugabanku yana muku abin da yake akwai kuskure ku hada kungiya ku samu mutum ma ne masu hankali a ciki su je su masa nasiha dan da masu ake gyara ba ya fusata ai ta fada ba muslim ya rawaito wannan da Imam Ahmad walam yaqa khalalun fi dinin nas yace ba a samu wato wato rashin cika ba a cikin addinin mutane wa duniyahum da duniyarsu illa bi sababil ikhlali bi hadhihi salas aw ba'daha mallai yace in kaga duniya ta lalace wa mutane ko an samu tasgaro a duniya ko a aikin lahira yace ɗayan ukun nan ne ya faru ko dai an yi shirka ko kuma ba a yi riko da igiyar Allah ba ko kuma an samu rarrabuwa ko kuma ba a wa shugabanni nasiha ko ko ba sa karɓar nasiha arabiatu anna dinahum mabaniyun ala usuli wato addinin su sun gina shi akan wasu tuwasu guda haka azamu hatta qalidu ba nassi ba dalili sai dai a ce haka muka ga ana yi haka muka gada inna wajadana aba'ana inna wajadana aba'ana shine addinin da haka ake yi ba nassi ba shi ko malam mai ahlari ce mana yi wala yahillu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi hatta ya'lama hukmallahi fihi hukumun la shi ne ko ya zama haramun Allah ya haramta shi ko ya zama wajibi Allah ya cilasta a yi shi ko ya zama makaruhi ana so a bashi ko ya zama mustahabi ana so a yi shi ko kuma ya zama halal an baka dama ko kai ko ka bari to kafin kai abu sai ka san a wani babu ya fado a babin haramci ne ko a babin halacci ne ko a babin makaruhi ko haramun ko kuma abin da ya kama da haka shine yace sun gina addinin su ne akan taqalidi fa huwa alqa'idatul kubra li jami'il kuffar awwalihim wa akhirihim yace wannan ita ce babbar ka'ida a wajen dukkanin kafirai na farko da na ƙarshe kama qala ta'ala wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir yace haka al'amarin yake ba mu aika gabaninka ba a cikin wata alƙarya mai gargadi illa qala mutrafuha sai masu jin dadi a garin waɗanda ba sa son ayi wa'azi sun ce inna wajadana aba'ana ala ummatin mun samu iyayenmu akan wannan al'ada a nan ummatin yana nufin al'ada ce muka tara iyayenmu suna kaiwa ba za mu bari ba domin ummatin yana zuwa da ma'ana hudu yakan zo da ma'anan mutum ɗaya jajirtacce inna ibrahima kana ummatan ci kadai al'umma ne yakan zo da ma'anan lokaci wadda kara ba'da ummatin ya tuna bayan lokaci yakan zo da al'umma ina hazi ummatukum ummatan wahida yakan zo kuma da ma'ana al'ada inna wajidna aba'ana ala ummatin mun same su akan wata al'ada ita abin da yasa kaga wato al'ada in ta samu gindin zama an haife ka a ciki ka tsufa a ciki ka yi samartaka a ciki ai kafin a bari ana dadewa fisa Allah ji kan Dr. Ahmad Bamba Allah ya yafe masa yake cewa in zaka wa mutane gyara ka dubi nawa suka yi suka daɗe suna yi sai ka bi su a hankali cire abu daga jikin jama'ar da suka saba lokaci guda ba zai yi ba sai an ba hankali ka duba giya giya kawai sha ake ana buguwa sai ta zama kuma ruwan sha duk wani majalisi ko karatu ko taro sai an sha giya har giyan nan ta zama mutum wasiya yake in ya mutu a jika kabarinsa da giya a sa gawa kuma a sa tulu a bambada masa a jikinsa saboda wai a lahira ma ya tashi dan giya saboda wannan sun kai haka in ka duba ayoyin da Allah ta'ala ya ɗauki mataki wajen giya sai da aka saukar da ayoyi a cikin surori hudu aka fara da suratun nahal tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana kukula sakaran ba ce hasanan ba sai aka ce wa rizqan hasana sakaran ba a ce hasanan ba rizqan sai aka ce hasanan to sai suka ce wannan tankir din littahqir ne tunda aka ce sakaran wani maye kamar wayan an bazzatar da shi wasu suka ce to tun daga nan Allah ya fara kushe giya sai suka daina sai da aka zo suratul baqara a mataki na biyu yasalunaka sai ga su da kansu na tambaya wai ta giyar na haizu ba a ce mana komai akai ba ana musulunci ana shan giyar ba a ce komai akai ba sai ga 'yan giyar sun masu shan giyar sun zo suna tambaya yas'alunaka anil khamr wal maisir wai ya magana giya ne da caca har zuwa muji an ce komai akai ba to tauhidi ake so ya tabbata imani ake nana Aisha tace da farkon musulunci ta akai ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza tace ba wanda zai bari amma sai aka ce ku imani da Allah ku imani da manzo Allah ku imani da lahira abu ukun nan shi yake sa ayi shi yake sa a bari ka yadda da Allah in yace ayi sai kai ka yadda da manzo Allah in yace ayi sai ayi akwai lahira za a ma sakamako sai kai ka bari dan wannan amma ukun nan bai zauna ba dokokin yawa za su wa mutum ya ji ba ma ba zai iya daukan ko ɗaya ba amma ta ce sai aka fara dasa musu imani sannan sai kuma dokoki suka biyo baya to da dokokin aka fara saukarwa yi kaza yi kaza wancan zai an ki ayi kuma an ki a bari saboda ba shi ba shi da ba shi da imanin da zai sa shi yayi ba shi da imanin da zai sa shi kai ka san wani abin da ake yi imani ne ke hankada mutum yayi yanzu abubakar da ya ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya ba ya ce a je aikin Allah ba wani ya sa shi ba ba tilas aka yi masa ba ba ɗaure shi za a yi ba ba dukansa za a yi ba ba wajibi ba ne ya haka ko wajibi ne ka ba da dukiyarka duka amma imani ya tankaɗa shi ya ɗauko dukiyarsa ya aje a gaban manzo Allah alayhi salatu wassalam ya ce to me ka ba wa iyalanka ya ce Allah da manzonsa inda dai Allah na nan manzo Allah na nan to kuma me magana Umar shi sai ya rabo biyu ya je ce duk jari na miliyan goma ne ishirin ne ɗari ne a raba biyu a ɗauko a ba musulunci rabi a ajiye rabi a ci gaba da ci da iyali aka ce nawa ka baya ce rabi wani sahabi ya ana ta bayarwa shi ba abin da sai je ce wani ɗora min kaya in dako ya ba da gadon bayansa aka ɗora masa kaya ya yi dako sahabi ya yi dako ya je ya kai wa mutumin mutum ya ce to nawa zan biya ka ladan dako ya ce abin da ka ga dama ya ce to ga kwanan da bino aka zuba masa kwanan dabino a cikin mazibi sai ya taho gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai ya aje kwanan dabino sai wani munafiki ya ce oh shi wancan yayi riya ya bayar da yawa wannan kuma jibi dan abin da ya bayar inna allaha la ganiyun an sa'i haza akan wannan aka aiko jibrilu da aya aka aiko da aya ana kara wannan sahabin la yajiduna illa juhudahum fa yaskharuna minhu sakhira Allahu minhu waɗanda yalmizuna mutawina min as-sadaqati fi as-sadaqati wallazi la yajiduna illa juhudahum fa yaskharuna minhu sakhira Allahu minhu Allah ya saukar da aya yana kara wannan sahabi akan wannan zumbe da rada da aka yi masa akan cewa ya bada kada to saboda haka kun ga musulunci abin da yake so kenan shi yasa wannan to da aka yi wani yasalunaka anil khamr wal qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas to har yanzu dai ba a gama ba tuna cewa manafi'ul linnas suka ce a to sharrin ta ne yafi yawa mun barta wasu suka ce a tunda dai ba a ce duka sharri bace za mu tanci gaba dan kurbawa sai aka zo cikin suratul nisa ya ayyuhal ladzina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا suka ce ato shikenan an hana shan giya za a yi sallah to lokutan sallar nan azal asa magariba isha asuba to shikenan yaushe ne in ka sha zaka gama tambilan ka kafin lokacin sallah yi bayan asuba da bayan isha to bayan asuba kuma kasuwa za a tafi in an sha tsakanin azhar da la'asar lokaci ya kure tsakanin magariba da isha lokaci ya kure inda ake da lokaci mai rata tsakanin sallah da sallah shine daga asuba zuwa azhar daga isha zuwa asuba duk da ko suka ci gaba da yin kurba amma an dage karfinta an soke ta a suratul nahl an ce sharrinta yafi yawa a cikin suratul baqara an ce ka a kusance ta lokacin sallah a cikin suratul nisa to sai Umar ya ce ya Allah ya Allah giyan nan dai kawai a hana ta ma gaba ɗaya Allah yana ta roƙo sai ga Jibrilu ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انتهينا انتهينا Allah sai dai lissafa subhanahu wataala abu goma sha uku akan giya Allah ya ce wa ba za ku batta ba suka ce mun bari ce aka ya jama'a aka shiga mai shele shiga unguwa ya jama'a duk an taba ta tulu tulu za ta tafi kasuwa wani ma yayi oda tulu hamsin. ya ba da tulu goma su fara tulu kaza an gama dafa masa za a kai kasuwa imani saboda ba san za a haramta ba sai kawai aka ce an haramta wani jarinsa kenan ya riga ya sari giya za ka dinga bi unguwa ya jama'a ya ku wanda kuka imani da Allah da manzansa Allah ya ce daga yau sai yau babu giya a musulunci a kau da ita sai kawai sai ga mutu ya ɗauko tulu daga cikin gidansa ya zo tsakiyar hanya sai ce Allahu akbar sai nana ta da ƙasa aka ce haka giya ta dinga kwarara tana gudu akan titi da an zubar da ita wani yana dafawa wani ya dafa wani zai dafa wani ya gama dafawa wani ya kama hanyar kasuwa wani yana lodi wani ya yi oda wani ya biya duk aka ce gabaki ɗaya wani ma zo ya ce shi fata marayu ce kudin marayu ne giyar su ila rasulullah anil kham tuttakhazu khallan fa qala la giyar marayu ce za iya dan barbada mata gishiri in ta daina bugarwa sai akai kasuwa sai race a zubar da ita kawai ga imani to da ba wancan imanin ai ba wanda zai karɓi wannan dokar shi yasa shi imani shike sa in kaga doka Allah tana shiga zukatan mutane ana aiki da ita to imani ne yake da ƙarfi to da yayi rauni ita ma doka sai ta rauni gashi kai imani da Allah kana kallon kuma yake je kai laifin yanzu wani da ya je laifi sai kasa bacci sai zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi laifi ba kamo shi aka yi ba ba ganinsa aka yi ba ba ɗan sanda ko ɗan hizba ba wanda ya gan shi zai ce ya rasulallah na yi laifi kuma laifin na kisa ne da aka a kashe ni kai sahabba akwai imani a karmaka ɗan su kai laifi laifi dubu nawa kai na kisa amma ka yi shiru ya ce a kashe ni ya rasulallah alaihi salama ya haka ya dawo ta nan ya dawo ta nan sai da ya faɗa sau hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tambaya wai ina danginsa ne waye ya san wannan sai mun san shi yana da taɓin hankali ne suka ce lafiyar salau ya rasulallah to me ya faru ina danginsa me kai ta aika zai ce a'a ko dai kaza ne ana bashi mafita ko dan runguma kai ko dan kis kai ko ce a'a can can nayi to me kai so zai ce shi so yake kawai a a masa hukunci kawai shi ba zai je ko ina ba to shi kenan shi kake so a je a masa hukunci ga imani wata kuma da ta je wani ya mata ciki ita ba kawai ta waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wannan ciki na gani na zina ne da aka tsarkake ni a kashe ni ta awa miki hukunci da ciki ba ta miki haihu ki haihu ki dawo kashe ki fa zai tunda ke bazawara ce da cikin shege ta tafi ta je ta haihu ta goyo dan ta dawo annabi alaihi salatu wasallam ya ce to kuma yanzu ya wa zai shayar da dan tafi ki shayar shayarwa wajen shekara biyu amma tana rike abin a ranta ta gama shayarwar ta dawo yace to yanzu shi yaron wa zai rike shi in biki samu wanda zai rike shi ba ba magana to wani sabi yace ya daga hannu ce in hukuncin take so lalle ni a bani dan nata zan rike wai zai rike shegen da kuke gudu yanzu ko zan rike shi zan koya masa ilimi karatu tarbiya zan kula da shi to yake na ai mata hukunci ba mata hukunci a nan sai ce a shirya ta zan mata sallah kuma to anan ne sahabbai suka ga a'a sallah ta manzon Allah ya rasulullah kaifa tusalli alaiha wa qad zanat yace laqad tabat tauba law kusima baina 70 min ahli almadina la wasi'ahu tubanta ita kadai da tai wannan da za a ɗauko mutum 70 masu laifi a zuba su a ƙarƙashin tubanta gaba ɗaya tuban zai kai su aljanna su saba'in ɗin mutum saba'in in aka raba mutum saba'in tubanta ita kaɗai su ma za su haye da tuban har ra'aita man jadal nafsi kai ka taɓa ganin wanda ya zo ya bawa Allah kansa ka kawo kanka ba kama ka aka yi ba ba ce aka yi an ganka ba kuma an baka kofa ma ka iya gudu ka tafiya ka kuma ka gudun ka tafi ba mai neman ka tuna kai ka kakan ka kace ka fasa kenan. amma duk da haka ta yadda ai mata hukunci saboda imani to shi yasa malam yace wannan imanin shine ya tafi da musulunci illa qala inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun tarar da su akan al'ada mu ma gurbin su muke koyi da shi wannan shi yake halaka mutane وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إنك تشي جماعة كزوك بأبين الله يسوكر قالوا بل سعى نتبع ما وجدنا عليه آباءنا مو إلن وند إياه مسكي زامي تعالى أو لو كان آباؤهم أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب كودا شيطان نيكي كرانسو زواج عذابا ميسانني ذاس أمسح fatahum bi qawlihi qul inna ma a'idhukum bi wahidatin ni fa ina muku wa'azi ne da wa'azi kwaya daya wa'azi daya nake muku shi da ku koma ga Allah ka ku hada shi da abokin tarayya an taqumu lillahi masna wa thulas aw furada thumma tatafakkaru an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru kai wannan aya ta bude kofa Allah ya ce kowa ya koma shi kadai ya je ya tunani ka je ka shiga ɗaki kai tunani kai akan kanka kaga wai haka za a yi ka a banza kawai a kaka wannan duniyar a yi maka ido kana kallo a banza a yi maka kunne kana ji a yi maka haƙora talatin a sa ma harshe a yi maka ƙofar hanci a yi maka ido a suranta ka baka aiki da batir baka aiki da gas baka aiki da kananzir baka aiki da ruwa baka aiki har kawai da safe da ka tashi ba sai an kunna ka ba ba sai an maka stata ba kawai da kayi miƙa kayi sunan Allah sai ka miƙe ka kama aiki ka ruga da gudu kuma ka ja birki ka ƙara wuta kuma ka rage ka ƙara bolom ka rage kai ka san za a yi ka a banza a fasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ila la turja'un summa tatafakkaru Allah ya ce ka zauna kai kai kai tunani sai Allah ya ce masana kun ko ku zauna ku bi kace aboki na zo mu zauna mu yi tunani ko ita duniyar nan ma mecece kai ya ka fahimci duniya ya ka fahimci lahira ai sayyidina Ali ya ce duniyar nan abu shida ce kai akwai ilimi yace duniya na abu shida ce abinda za a ci abinda za a sha abinda za a daura abinda za a shaka abinda za a hau abinda za a aura to ba nan bayanin yake ba ba shida ba ya rike su abinda za a ci abinda za a sha abinda za a daura abinda za a shaka abinda za a hau abinda za a aura sai ce to me mafi kyawun abinda ake ci a ga tun ana samu saɓani yana ga babu wani abu da aka yi ittifaki a kan shi ne aka fi so a wajen ci ko akwai abinda kake son ka ci kake jin daɗinsa wani kuma ko za a sa masa wuka a wuya sai dai ci don zai mutu yanzu mun je wani gari muka ga shinkafa za a kawo farakal a yi mata miyar kuka kore shar a zuba a kai kuma a barbada gishiri da sukari kuma kaga mutane suna masha Allah masha Allah masha Allah yace to shi kansa abincin abincin shi kansa ba ittifaki wanne yafi ba so sai me ya shaf abin shan zuma kashin kuda ne nono na tinkiya ne ko da akuya ko na kaza ko me abin daurawan mafi tsadansa alhariri tsutsa ce take saka shi me abin shakar turare mafi dadin turare kashin juda turaren juda kashin dabba ne shi yafi kowanne kanshi kai kai kashi ya ta doyi ita ce kashi ya ta kamshi abin hawa menene irin na da dabbobi irin na yawon motoci to sai ne don kawo mota ka sauka sai auren to sai bi da duniya fa kenan auren ne za ka auri mai kyau can ya kare ka auri mai ƙuruciya ƙuruciyar ta kare ka auri mai kaza kaza ɗin ya kare to sai ne din da ake ta rigimar ana ke fitsari ana ke fitar da jini al'ada jinin al'ada jinin biki fitsari fitar yaro jariri ta nan ne ba ke ta wannan rigima to kaje ci sai ne shi sa sai dina ali sai wanke duniya ya mata kaca kaca da kalma shida kawai sai ga wadannan ba da ke ta rigima wata rigan kasa kasa kasa ya kai ta juji ita sai ka ci mafi daɗin abinci ranar da yake fita daga jikinka kana toshe hanci kai da kace nama kai da kace kaza kai da kace kifi to sun fudo yi kuma suka tashi fita wanda ya ci kayan marmari in ya tashi tutunsa zaka ga bai kai warin wanda ya ci kaza ko ya ci nama ba in ka ci nama ka ci kaza in ka tashi in bayan gida sai an toshe hanci anguwar wai wai wai wannan duk gaba ki ce fa da muke ta yi kayan abincin nan da ake ta ci duk kayan abincin nan kicin din nan da ake shiga ana ta kashe kuɗi kaji zabi agwagi shanu raƙuma wane ne salad shinkafa duka dai ka harhaɗa su ka je ka leƙa cikin shadda ka gansu yadda suka koma ba su ba ne da abin shan nan da kuke faɗa ka sha kaza ka sha kaza ka sha kaza ya tashi fita da zarni yake fita kana to shanci wannan tsimman da zaka sa na riga da dan haskenta kana nadewa kana nadewa kwana biyu tana soshewa tana soshewa tana soshewa wata rana kai da kanka ba za ka sa ta ba ko ka wurgar ko ka ba wani shi ma ya dan sa shi ma daga nan wurga wata rana sai ka ganta a in ka ganta akan bola ma ko takalmin ka ne ya kura ba ka dauko ka goge da ita ba to shine bai ce kaga duniyar da ake ta kashe kashe ake ta rigingimu ake ta sace sace ake akanta to ilimi kenan shi ne Allah ya ce inna ma a izukun bi wahidatin ina muku wa'azi da abu ɗaya an taƙumu ku tashi ku tsaya tsayuwa ta ƙwaƙwalwa da tunani lillahi ga Allah kawai masana ku tashi ko biyu ku je mutum bibi su haɗu su dinga tunani wa kurada ko ɗaiɗaiɗaiɗai ko ya koma shi kaɗai ya tunani sun mata tafakkaru ku tsaya ku yi tuntuntuni ma bi sahibi kun min jinna wannan abokin naku alaihi salatu wasallam da na aiko muku babu hauka tare da shi hai Allah yana son manzo Allah da an taba annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah da yake karewa nun wal qalami wama yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wan najm idha hawa ma dalla sahibukum wama gawa ma bi sahibukum min jinna wama sahibukum bi majnun ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ce ku bi abin da aka saukar daga mahadicinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu masoya min dunihi ba Allah ba kaka dauki wani kace wannan ne waliyina wannan ne masoyina ba Allah ba a'a Allah kawai ake so ka bi sai wanda zai kai ka gurin Allah qalilan ma tazakkarun amma kadan ne kware kuke tuntuntuni yasa rashin tuntuntuni da rashin lissafi yanzu wani ba zai zauna awa ɗaya kawai ya tunani wai wai daga ina nake ma to wai za ina nake me nake yaushe zan tafi tafiyan nan fa dole ce ko an shirya ko ba a shirya ba ko an yadda ko ba a yadda ba ko an yi imani ko ba a imani ba akwai ranar da zaka fa duniya kuma har abada wallahi ba zaka sake dawowa cikin ta ba to abin da ke biyo bayan ta asara ko arziki wa umira bi tarizqi wa ajalin shaqiyyin aw sa'idun alkhamisatu anna min akbari qawaidihim al-igtirar bil akthar wato daga cikin abin da zamanin jahiliya suke ji da shi shine takamai yawa muna da yawa muna da yawa yawan kudin da bai da amfani idan muku yi ilimi kun yi tarbiya ba yawan ku sai tashi a banza shi fa inda yawa kawai ke da amfani ko ba tarbiya shine a wajen jefa ƙuri'a domin da ƙuri'ar liman da ta karuwa duk ɗaya ce a wajen zaɓe. Shi sa ka ba 'yan siyasa uziri wata ran kaga cewa limamai sun fito a ce to hajjiya ku kuma ku shigo. Ko ba haka ake ba? Sai a ce ga ƙungiyar 'yan daudu, ga ƙungiyar limamai, ga ƙungiyar karuwai. Ko da ke ba ce karuwai ba ga ƙungiyar masu zaman kansu. To, za su zo su ba a karɓe su hannu bibi a mutunta su. kuma ku zuwa karɓe ku a mutunta ku wancan ma zuwa mutunta saboda a ranar zaɓe ƙuri'an malam komai karatun ka ƙuri'a ɗaya za ka jefa ita ma ƙuri'a kuma sannan ƙuri'a ba ta bambanta wanda ya jefa ta ko yanzu misali sai aka zo za a yi zaɓe sai limamai da manyan malamai suka taru su arba'in da tara sai mutanen baza su hamsin da ɗaya suka taru a nan sai yan takarar sai malamai suka diska zaɓi wannan waɗanda diska zaɓi wannan an tashi ƙuri'a waye ci to daga cikin mafi sharrin abin da demokuraɗiyya ta zo da shi kenan cewa ba a ba wa masu hankali dama su yi zaɓe har mahaukata ma suna yin zaɓe wanda shi kuma zaɓe shi ne makomar jama'a ya kamata a ce ba wanda zai jefa yadda ake tace 'yan takara kamata ya a tace ma masu jefa ƙuri'a hankalinka ma bai kai ka faɗi ka jefa ƙuri'a har ka faɗi makomar shugaba ba shugabanci a ce kowa ma ya jefa ƙuri'a to a musulunci sai ahalul alli wal aqdi sai an yadda da hankalinka sannan za a ce to faɗi ra'ayinka akan zaben shugaba amma ba yadda da hankalinka ba ce to wanzu wannan shi da bai ma san kansa ba in aka bashi naira goma ba ƙuri'a zai jefa ko shi yasa sai a baka taliya ka jefa ƙuri'a a baka atamfa ka jefa ƙuri'a a baka ashana ka jefa ƙuri'a a baka kendir ka jefa ƙuri'a a baka sabulu a baka fiya wata ka jefa ƙuri'a saboda baka san cewa wannan ƙuri'a taka tana iya zama dalilin fita daga matsala ko shiga matsala ba ba waye da kan mutane sun gane muhimmancin ƙuri'a da amfaninta ba shi yasa malai yace al-aktsariya kai anan take amfani amma ba ka ban kuka kuna da yawa amma ba ku da quality sai quantity ba quality kuna da yawa ba ku da ilimi kuna da yawa ba ku da sana'a kuna da yawa ba ku da tarbiya kuna da yawa ba ku da hadin kai kuna da yawa ba ku son juna kuna da yawa yawan naku ya zama yawan tsuntsiya ba shara shi yasa sabai suka ce amin qillatin nahnu yawma idhin ce bal antum kasir walakinnakum gusa ka gusa isai annabi alayhi salatu wasallam ce lokacin da za a yi cakan mu ana cinye ku za a yi cakan ku a cinye ku kamar da jama'a suke taruwa su sa kwano ko faranti a gaba suna cin abinci sai sabai suka ce ba mu da yawa lokaci yace kuna da yawa sai dai taron tsintsiya ba shara ne to me ya jawo muka yi rauni yace hubbu dunya wa karahiyatul maut san duniya ya muku yawa akan duniya za ku yi komai sannan ko ba ku san ai maganar mutuwa duk mutumin da ya ga za a mutu sai ya ce a a zauna lafiya to kuma shi kare mutunci da kare al'umma ai dole sai wasu mutuwa suke zama lafiya yanzu waɗannan yan ta'addar da suke shigowa suke kakkashe mutane ai su mare gare su kuma yawan su bai kai yawan mu yau mu ba yanzu da matasa miliyan za su kururuwa su ce gwamnati ga mu mun ba da kanmu a gaya mana inda ake abin ku ku tsaya a bayan mu mu shiga shike nan magana ta kare amma kowa sai ce a ina ai dai abin da a ci da gaba da addu'a shi kuma addu'a sai hada ta da me da aiki wai hatta juna bihi ala sihhati shay da shi suke kafa hujja akan cewa wai amma an wanya wai inda yawa da inganci sai wanda ce muna fa da yawa an tambayi Abdullahi dan Mas'udu menene gaskiya yace an takuna alal haqqi walau kunta wahadaka ka zama akan gaskiya ko kai kadai ne shine sunna ba yawa ba ka zama akan gaskiya ko kai kadai ne wa yastadilluna ala butlal shay bi gurbati wa qillati ahlihi suna kafa hujja akan abu bai da kyau in suka ga bako ne ko kuma masu yin sa kadan ne wai tace hujja ba ku da yawa wai shine hujja muna da yawa shine hujja kaka kuskura yawa ya zama shine ma'auninka in yama ko karanci shine ma'auninka to zaka bar gaskiya ka fada ƙarya wata ran gaskiya za ganta da mafita ne da yawa wata ran ka gama ba ta da kowa bisa aka ce irfil haqqa ta'rif ahlahu ka fara sanin gaskiya sai ka san waye mai gaskiya la ta'rifal haqqa bir rijal bari irfil haqqa ta'rif ahlahu kaka ce wani ne da gaskiya ka san gaskiyar tukunna sai ka gane waye akan gaskiya amma baka san gaskiya bai ka dauka kowa ma akan gaskiya yake fa atahum bididdi zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da kishiyan wannan wa awdahahu fi mawdi ghairi mawdi'in min alqur'ani ya bayyana haka a gurare da dama a cikin alkur'ani walakin na aksarahum la ya'lamun aksarahum la yaqilun aksarahum la yu'minun wa inna katiran minan nasi la fasiqun wa ma yu'minu aksarahum billah illa hum mushrikuna ko wa ma aksarun nas walau harasta bi mu'minin wa inna katiran minan nas la fasiqun Allah ya biyo mutane fasikai ne mafi yawan su ba su da ilimi mafi kai akwai gunda Allah ce la ya'lamuna la ya fuƙahuna la ya aƙiluna suna na alƙur'ani da yawa walakin almunafiki na la ya fuƙahun la ya fuƙahuna mai kenan ba ka da ganiya bai gane ba wani a gurin Allah bai sani ba ne wani a gurin Allah ba bai da hankali ne wani a gurin Allah bai da fahimta din da ka karanta la ya aƙiluna ka tsaya ka kalla da su ake sha Allah ce waɗannan ba su da hankali Allah ce waɗannan ba su da ilimi Allah ce waɗannan ba su da fahimta to in kai kuskura ka fada cikin hukunnan kaya asara baka amfana da Qur'ani ba Qur'ani yana kira ayi me ayi hankali Qur'ani yana magana ayi ilimi sannan yana magana a fahimta to in ka rasa hukunnan baka da hankali baka da ilimi baka da fahimta domin sai da hankali ake gane ilimi sai da ilimi kuma ake fahimta don ka bari ka lalata hankalinka ba ilimin ba ba zai yi ba ga mara hankali sannan kuma wani mara ilimi ko ba zai gane ba shi yasa matakai ne uku ka duba alkur'ani kai nazari da kyau kaga a gurare nawa Allah ya ce la yafqahuna a gurare nawa Allah ya ce la yaqiluna a gurare nawa Allah ya ce la yafqahuna to Allah ya bamu waɗannan uku Allah ya bamu hankali ya ba mu ilimi kuma ya ba mu ganewa kuma ya sami aiki da shi nan za mu tsaye sai mu tashi kan na shida kenan ko saboda lokaci na doka da aka sa shi yasa muka dan takaita karatun a minti hamsin a amsa tambayoyi minti goma saboda ba mutane dama su koma gurarensu saboda dokar da aka sa na masu a daidaita sau da kuma babura muna roƙon Allah ka mana saukin wannan musifa da tun karo mu inda take ma Allah ya kauda ita inda babu ita kuma Allah ya Allah kada ya kawo ta gurin